بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata a wannan babban masallaci na air force base gidan sojan sama a nan kano nigeria a ƙarƙashin ƙungiyar women muslim forum ko forum ko da ke wannan gida na soji sojin sama ina muku lale maraba da haduwa a wannan babban masallacin juma'a wanda muka hadu don tattaunawa akan matsaloli da suka shafi rayuwarmu ta addini da kuma rayuwarmu ta yau da gobe kamar yadda malam ya gabatar allah ya saka masa alkhairi maudu'i ne guda biyu topic ne guda biyu wanda ba na jin lokaci zai ishe mu tattauna a kansu gaba ɗaya kiyaye amanar aure ko auratayya a tsakanin ma'aurata da nisanta shirka a rayuwar mata a yau zan ba da ƙarfin jawabina a kan ɓangare ɗaya ɗaya ɓangaren kuma sai in Allah ya sake haɗa mu don lokaci ba zai isa ba amma a gurguje a taƙaice idan aka ce shirka kalma ce ta larabci kalmar shirka ɗin amma da hausa ana nufin haɗa Allah da wani wajen bauta. amma shirka ana nufin tarayya a shirku da larabci shirka babban zunubi ne yana cikin mafiya girman zunubi da ɗan adam zai iya bau sabawa Allah da shi shine hada Allah da wani abun bauta wajen roƙon Allah ko neman taimako ko wajen ibada da sauransu akwai haɗari mutumin da ya rayu a kan shirka ƙur'ani ya yi mana bayani akan haɗarin shirka a wurare da yawa wadda lokaci ba zai bari mu faɗa ba amma kaɗan daga cikin ayoyi da Allah ya tsoratar da mu akan shirka Allah ya yi bayani ya ce duk wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya faɗo ne daga sama can ƙarshen sama ya rikito aka jefo shi kafin ya zo ƙasa tsuntsaye suka yayyaga shi suka yi kace-kace da namansa iska ta ɗebi namansa ta watsar da shi cikin daji aka kasa samun pieces ɗinsa a ko'ina wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq haka Allah ya ce shirka hada Allah da wani wajen bauta babban zunubi ne da idan mutum ya mutu yana aikata shi ba zai shiga aljanna ba shi ne zunubin da in kika kuskura kika mutu kina yinsa to ke da aljanna Allah kiyaye haihata haihata shi yasa duk yanda za ki yi ki yi ƙoƙari ki kare kanki daga shirka yar uwa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafartawa Allah baya yafewa a ranar kiyama mutumin da ya mutu yana shirka da Allah din amma Allah yana yafe zunubin da bai kai shirka ba a kiyama Allah yana yafewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u shi ma ga wanda ya ga dama malamai suka ce idan har mutum ya kuskure ya mutu yana mushriki yana hada Allah da wani wajen bauta to shine zunubin da Allah yayi alkawari in dai an shiga kabari ba a tuba ba to ba zai yafe ba kawai mutum da an zo hisabi kawai wuta za a tura shi wal iyadu billah da haka ya kamata iyaye mata musamman shirka kuma mu nesanta kanmu da aikata shirka din babban zunubi ne shine zunubin da idan mutum ya yi shi ya fita daga musulunci gaba daya sai dai ya sake sabuwar kalmar shahada hada Allah da wani wajen bauta bari buga mana misalai Allah ya ce shi kadai ne ake bauta mawa idan an ce bauta kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali duk abinda Allah yake so duk abinda Allah ya yadda da shi na maganganu da ayyuka na fili da na boye wannan shine bauta sallah bauta ne azumi bauta ne hajji bauta ne umra bauta ne zakka bauta ne duka waɗannan nau'i ne na bauta to ana yi ne don Allah shi shi kadai addu'a bauta ce Allah kadai ake kira to sai wani yawayi gari yana bautawa gunki idol kamar yadda musulmi zai je masallaci ya sallah wani kuma zai saka gunki itace a gabansa ko dutse da ya sassaka ya rinka bauta masa wannan ya zama mushriki kamar yadda ake roƙon Allah nan haka suke zuwa su roƙi gunki gunkin nan kala-kala ne akwai na ƙarfe akwai na itace akwai na dutse da aka sassaka akwai na ƙasa akwai na dabino ma da ake yi a kwaba dabino a kwaba shi sai a yi mutum mutumi da shi idan suka shiga talauci da yunwa sai su zo su ta gutsire kafarsa su cinye su gutsire hancinsa su cinye kai wata rama a gutsire shi a raba shi gida biyu a cinye an jin yunwa wannan Allah bai zama Allah ba tunda ana cinye shi idan an jin yunwa akwai na itatuwa wanda annabi Ibrahim ya yi ta fama da mutanensa a zamaninsa da masu bautar gunki mushirkai da annabi shu'aibu ya yi ta fama da mutanensa ashabul aika ko ashabu madiyan suna bautar itatuwa suna bautar bishiyoyi maimakon su fuskanci alƙibla su bauta wa Allah to duk wanda ya bauta wa gunki ya yi shirka kuma dan wuta ne wajen roƙo wajen neman biyan bukata wajen neman haihuwa wajen neman arziki wajen neman sa'a sai mutum ya je yana kiran gunki wannan duka shirka ne akwai masu bautar rana a garin nan ma akwai masu bautar rana a nan Kano akwai masu bautar rana akwai wani dutse can a wajen Bamfai kullun da asubahi za su je su zauna a gurin suna ta bauta suna ta bauta rana in ta fito lokacin masu bautar rana suna mata bauta ne lokaci guda biyu da lokacin da take fitowa da lokacin da take fadawa da haka za su je su yi ta kiranta kamar yadda kike kiran Allah su nemi arziki su nemi haihuwa su nemi jari su nemi lafiya in ba su da lafiya su nemi aiki in suna neman aiki lokacin da ranar nan take fitowa din lokacin suke kiranta suke mata bauta haka kuma in ta zo za ta fada sai su je su kamar yadda ke yanzu in an kira azar za ki je masallaci ki sallah ko mai gidan ki zai je masallaci ya sallah an kira magariba isha'i asuba su ma haka suke shirka ne wannan akwai masu bautar ruwa ruwa da kuke gani akwai masu bautar iska shirka ne akwai masu bautawa aljani wanda wannan bautan aljanin shine yayi na so ya shigo cikin wannan al'ummar tamu suke bin bokaye aljani ya zo ya kafa wa boka sharaɗi zan maka kaza zan maka kaza in kayi min kaza bauta aljani ne ga misali akwai bokan da zaki je wajensa sai ce ke faɗi buƙatar ki zai faɗa shi ma a gaba aljanin zai kira sai ya ce mai ga wance wance ta zo da buƙata aljanin zai ce to an gama za a biya mata kina zuwa kafin ki faɗi kewaye ya faɗi sunanki kina zama a wajensa kafin ki faɗi buƙatarki ya faɗa zai ce rikicin kishiya ne ya kawo ki mijinki ne ba kya so ya ƙara miki kishiya shi kika zo neman taimako zai ki ce a la wallahi abin da ya kawo ni kenan sai ki ta mamaki ya aka ya san buƙatarki da aljanu yake mu'amala akwai waɗanda bokancinsu ya kai ga sai ya zo ya gaya miki yau da safe kin ci taliya ne kuma kika hada da doya kika sha koko kika ci goro zai ki ce la wallahi haka ne daga nan zai fara kashe miki zuciya suna da hanyoyi da yawa da suke yin tsafi hada Allah da wani da haka sai su zo su kira aljanun sai su ce su yi musu kaza su raba su da kaza ke kuma ki je ki ba da kuɗi ki cire kayan ɗakin ki ki sayar ki kai wa boka guzurin da mai gidanki ya baki ki tattara ki kai wa boka a je a yi shirka don biya miki bukata kin kasa samun duniyar har yau kuma ba za ki same ta ba saboda kin bar Allah manzo Allah ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je gurin mai bugun ƙasa ko boka ko mai duba ko namiji ko mace ki ji da kyau da ke nake dan ba kya fashi kuma ya gaskata shi da abin da ya faɗa kika ce abin da bokan nan ya faɗa haka ne gaskiya ne to haƙiƙa duk wanda ya wannan ya kafircewa da abin da Allah saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani a wata riwaya annabi yace duk wanda ya je wajen boka mushriki mai shirka boka sallarsa ta kwana arba'in ko yayi Allah bai zai karba ba amma yau abun bakin ciki matanmu mu da yawa ba sa iya rayuwa sai sun samu boka wani malami kike zuwa wajensa a gobe da nisa a ina yake a a gari kaza wata tana zuwa na ƙauye kaza wata kuma yan uwanta suke haɗa ta da shi tsafi sihiri bokanci wai wannan gidan auren wai ba za a iya zama a cikinsa ba wai sai an je an nemi taimakon boka ya raba ku da imani ya raba ku da Allah ya hada ku da aljanu ya hada ku da shedanu kuma ku kasa samun biyan bukatar ku dan haka ki nesa karki goyi bayan mushrikai da masu shirka da masu bunne-bunne a sa mutum ya rinka yin abubuwa na kafirci wani boka ya ce wa wani in kana son biyan bukata to ka saryan mun da sallar la'asar ka daina yin ta gaba ɗaya da aka shi wannan aka samu a rayuwarsa gaba ɗaya baya sallar la'asar saboda bokansa ya ce ya daina la'asar wani boka ya ba wani aiki shirka ya ce idan kana son biyan bukata ka je ka samu mahaukaciya ta kasuwa irin kasuwannin ƙauyen na akwai mata mahaukata mai datti da ƙazanta da kwarkwata da wari ka je ka kwanta da ita kana da hankalinka da mutuncinka da kimarka saboda neman duniya ka je ka yi zina da mahaukaciya don ka samu biyan bukata ko don ka samu mulki ko don ka samu kuɗi ko don ka samu kujerar siyasa ko don ka samu wani matsayi a cikin al'umma duka mutanenmu suna zuwa su yi ƙazanta akwai wata mahaukaciyar da aka yi mata ciki a kasuwa take tun da kowa ya tashi a kasuwa ya ganta amma kawai sai aga ta haihu ta haifo ni yaro lafiyayye ga, ga mahaukaciya ga ɗa lafiyayye wani bawan Allah da ya ga yaron nan ya ɗan taso tana a hakan da take ta bashi nono amma mahaukaciya ce sai ya yi ƙoƙari ya ɗauke ɗan kar ku ga kukan da ta yi ta yi matan nan mahaukaciya ne tana ta kuka tana ta neman ɗanta me ya faru wani mai hankali ne mai lafiya an bashi boka ya bashi laƙani boka ya bashi magani ya je ya kwanta da ita wanda daga nan ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu hatta mahaukatan nan suna da haƙƙi a kanku ya kamata a sa tsaro akan mahaukata mata da suke kasuwanni ko cikin ƙauyuka ko suke zama a bola ko suke rayuwa a kangwaye a sa ido a rinka ba su tsaro ana kula da su ana gadin su saboda akwai mutanen banza da suke zuwa su lalata su mahaukaciyar nan tunda ta tashi ba taɓa yin aure ba ga wani ya zo ya ya lalata mata rayuwa duk da mahaukaciya ne a'udhu billah wal iyazu billah abin bai yi daɗi ba wallahi duka wannan kaɗan ne daga cikin sharrin boka ku yanzu mata saboda bibiye-bibiye da shirke-shirken nan da yayyawa idan mace tana so tafi ƙarfin abokiyar zamanta akwai wanda ta je warin boka ya ba ta magani ta je ta zuba wa kishiyarta duk radda mijinta ya zo ɗakinta to jini take yi jini haka za ta yi ta kwaran yadda jinin nan in kin ga ta daina jini to mijin ya fita daga ɗakinta yanzu dan Allah iyayena mata ba za ku ji tsoron Allah ba ki je ki ne ki magani wa ƴar uwarki ta yi ta jini saboda mijinta ya ƙaurace mata amma da ya tafi jinin sai ya tsaya idan ya yi tafiya baya nan lafiyar ta kalau amma yana dawowa ranar da za ta karbi girki ta gama kwalliya ta yi ado ta yi kaza duk abin da ta yi gaba ɗaya wallahi mijin yana zuwa jini zai yanke mata an haramta mata mijinta tana ji tana kallo ya kuka ya zubar da hawaye ita ma haka amma wallahi babu ita ba shi akwai wanda ta je wajen boka ina magana ne akan masu shirka saboda boka suna mu'amala ne da shirka dan ku nisance su ta ce so take yi mijinta in dai ya je ɗakin kishiyarta sai dai ya je ziyara amma babu shi ba mu'amala aure tsakaninsu da ta je aka bata abin da ta bata aka bata suka je suka dura mijin bai sani ba shi ma idan ya je alakar aure bai isa da matar ba yana shiga ɗakinta sai ya zama ba namiji ba kwata-kwata bai da sha'awa kwata-kwata bai da karsashi kwata-kwata bai isa ba ga matar yana ji yana gani bai isa ya sadu da ita ba saboda me bokaye sun je sun yi aikin da suka yi wallahi ina gaya muku da yawa a cikin mata faɗa ne ba sa yi amma wallahi wata za ta iya gaya miki yau shekarar ta bakwai rabanta da mai gidanta wata goma wallahi wata biyar wata shida wata sai ta ce yau shekara guda cir ba wai girki ne ba a bani ba ana min girki amma mijin bai isa ya sadu da ita ba kaɗan daga sharrin kishiyoyi marasa tsoron Allah kenan mata kuna buƙatar wa'azi kuna buƙatar a faɗakar da ku akwai wanda uwar miji take yi wa sharri take wa kishi take wa sihiri take wa sammu akwai wanda ƴaƴan miji take yi wa akwai wanda ƙannen miji take yi wa akwai ƙannen mijin da suke sihirce matar ɗan uwansu akwai uwar mijin da take sammu take sihiri take tsafi take shirka wa ɗan wa matar ɗanta matar ɗanta take kishi da shi duk wannan tarkacen ba abin da baya faruwa da kiran wani Allah mutum ya wayi gari yana musulmi maimakon ya fara kiran Allah sai ya fara kiran sunan aljani saboda an ba shi shirka maimakon ya yi salatin annabi ya yi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wallahi bai zai yi ba an ba shi laƙani sai ya kira sunan aljani bila adadin kafin ya fara harkokinsa suna nan a cikin maza suna nan a cikin mata to me bambancin mu da masu zuwa suna bauta wa itace da masu zuwa suna bautar rana da masu zuwa suna bautar wata da masu zuwa suna bautar wuta me bambancin mu babu babu abin tausayi kuma irin mata saboda raunin addini da karancin ilimi mace kuma dama ita kullum in ta sa abu a gaba kawai ta samu shine burinta yanzu akwai mutane suna nan suna ba da magunguna amma duk mushirkan mutane ne amma mata layi suke musu yanzu duk malamin da yake yana ba da harkar shirka din nan da tsafe-tsafe wallahi ya fi kowa kuɗi abun duniya ake tara masa layi ake yi sai dai in baka ba da lakani in kin ga an guji malami to daman gaskiya yake faɗa baya bada abubuwa baya bada maganin mallaka baya bada kaza baya bada kaza da ku ji tsoron Allah ku kiyaye duk abin da zai iya kai ku ga bid'a ko ya kai ku ga shirka da sabawa Allah tabaraka wa ta'ala bunne bunne rataye rataye wannan duk shirka ne rataye laya rataye guru rataye kambu manzo Allah ce man allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataye laya wacce ta rataye laya wacce ta makara guru ta rataye ko a kugunta ko a cikin kitsanta ko a hamatatta ko a inadinta ta yi shirka da Allah akwai wanda suke zuwa a ji a ba su laƙani sai su sa laya a cikin kansu ta yi al'ada da wannan layar ta sadu da mijinta da wannan layar a cikin kitsanta kin yi shirka hajiya ki tuba wa Allah a baki laya a sa Qur'ani a ciki da surkulle da sunan aljanu ki sa a kanki ki ta jinin al'ada da wannan layar a kanki ki shiga ban daki ki tsuguno da wannan layar a jikinki saboda kina neman magani kina neman mallaka kina neman fi karfi kina neman mamaya a ce ke ce wai ku mata abin da Allah ya jarabe ku wai in kun so gida wai sai dai a ce daga ku sai ku ku fi karfin kowa har mai gidan ma wai ku fi karfinsa ya za a zauna lafiya wasu abubuwan da mata suke yi na shirkokin nan da sabon Allah hankalinka bai zai dauka ba yanzu ta kai ga lalacewar saboda harkar tsafi da bokanci da mata suke bi wai akwai maganin mallakar miji wata ta je wajen bokanta ya ce idan kina so ki mallake shi ga abin da za ki naman miyansa da ya kawo za a yi masa naman miya ku ji da kyau naman miya naman miya tsoka shi za ta ɗauka ta yanka shi daidai girman da zai shiga gabanta cikin al'aurata ta ɗauki wannan naman ta makale shi a cikin al'aurata wani a ce ya kwana uku wani ya yi sati wani kuma iya lokacin da mijinta baya tare da ita iya lokacin da zai zauna idan ta gama ajiye naman in ya fara canja sansane sai ta ɗebe shi sai ta zo ta yi wa mai gidan samiya mai gidan miya shi shi kadai haka za a sa masa wannan nama a kwaba masa da miyar da zai ci ko ta shinkafa ko ta kubewa ya zo ya cinye wannan naman a haka sai a ce ai kin gama da shi shi da yayi ya sha'awar wata ko ya so wata ko ya kaunaci wata zancensa ya kare yanzu saboda ba kya tsoron Allah saboda duniya ce a gaban ki zaki iya yin wannan abun to yau abin da mata suke kenan yau saboda shirka da bala'i da ya shiga cikin duniyar mata kun san cewa yanzu mata akwai masu sayar da jinin al'adarsu kin taba jin wannan labarin jinin al'adarta za ta tare shi saboda bokaye suna sayan jinin al'ada ana yin tsafi shirka a sayar da shi jinin al'ada a sayar da shi إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يسوي Allah gyara mana iyalanmu duk lokacin da mace ta nesanci zuwa makaranta duk lokacin da mace ta nesanci sauraron malamai na sunna suna karantar da ita tauhidi da aqida to kar kai mamaki duk inda zaka tarar da ita inda ta tafi kuma mace tana iya rabuwa da duk abin da ta mallaka a duniya don ta samu wani biyan bukatanta na duniya din ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya idan aƙida ku ta yi kyau kuka nisanci shirka da bidiyoyi shine za ku zauna lafiya bari in kafa birki a nan gurin dan abun yana da yawa akwai kashe-kashen shirka nau'i nau'i na shirka illolin shirka misalan shirka babu lokaci bari in ɗauki gabar ta biyu ta ƙarshe amanar aure ko amana tsakanin ma'aurata ko wanda za su yi aure waɗanne abubuwa ne akwai abubuwa da zan lissafo mana guda goma wanda su suke nuna cewa kula da ɓangare daga cikinsu yana nuna cewa mace tana da kulawa da amanar aure ko auren da za ta yi ko auren da take ciki mace mai kula da amanar aure ita ce mace mai tsoron Allah ko annabi Allah cewa ya da shi ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka inna Allah kana bima ta'maluna khabira ya kai annabi ka ji tsoron Allah idan har annabi da kansa an ce ya ji tsoron Allah ke ba za ki ji tsoron Allah ba kin san meye takawa shine kiyayewa da taka tsantsan kamashin fawqa ardi shauki yahdaru ma yara Ali bin Abi Talib yayi ba mu misalin takawa shine kamar mutumin da yake tafiya a ƙasa amma akwai ƙayoyi yana taka tsantsan inda zai jefa ƙafarsa tsoron Allah bin dokan Allah tsoron Allah bin shari'ar Allah tsoron Allah rike tauhidi tsoron Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fili da koye duk matar da take ba ta tsoron Allah to wannan mata kada ma a nemi amanar aure a tattare da ita ba za ta iya yi ba kuma rayuwar aure dole sai da tsoron Allah yanzu ke dan Allah idan ba kya tsoron Allah a tafi a tafi a barki wata biyu wata uku hudu biyar shekara ɗaya idan baki ji tsoron Allah ba ba sai a je a barna ba to shi yasa muna buƙatar matan mu su ji tsoron Allah ke yanzu idan baki a ce ki ji tsoron Allah ba in babu tsoron Allah ai a gidan wani zaki rinka kwana ai akwai matan da suna yin haka ba tsoron Allah ana zaune da su amma Allah ya san barnar da suke a cikin gidajensu abu na biyu ba'atu zauji fi sirri wal alaniya yi wa miji da'a amana ta aure ta tabbatar da dole abi miji a yi wa miji da'a a yi masa biyayya obedience ‘yan uwana mata ku sani rayuwar aure mutum biyu ne’ akwai babba akwai ƙarami ku biyu ne wannan mai gidan naki ko kin fi shi tsawo ko kin fi shi lafiya ko kin fi shi kuɗi ko kin fi shi matsayi ko kin fi shi ilimi ko kin fi shi me to shi kuma ya fi ki a wajen Allah dan Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa shine shugabanki ibnu kasir yace mijinki shine shugabanki huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad inji ibnu kasir rahimahullah mai gidanki shine shugabanki shine jagoranki dole ki masa da'a amanar aure ta gaji a yi wa miji da'a yace mai ladabtar da ita idan ta kauce shari'a ta ce miji ya ladabtar da matarsa in ta kauce hanyar da zai bi a shari'ance ya ladabtar da ita ta dau seti an ba shi dama to kin ga dole ki bi shi ke ma ba kina cewa ‘ya'yanki su bi ki ba, to delu ki bi mai gidanki, in ya ce kar a yi, kar a yi, uwata, ki sani cewa bin mijin nan fa ba bin gangan jikinsa ba ne, bin Allah ne, yayin da mace ta bi mijinta, ta bi Allah ne, saboda Allah ne ya ce ta bi shi, ɗa'a. annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairun nisa man idza amartaha a ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da da ka bata umarni sai ta maka da'a haka kike mijinki yana cewa bismillah kina yi man idza amartaha a ata'atka ko ka baki abin umarni ko ko mai jayayya da miji ne ke ko mai ce a'a ba zan yi ba ƙararra yau akwai matan da mijin zai ce ta yi ta ce baran yi ba ba za ki ba ko to shi kenan karki shi kenan kuma ya wuce ba zai iya kuma ta komai ba wancan ne kika yi wa haka an maka ɗin to shi kenan za ki gani miskini baya iya ɗaukan mataki kuma wallahi ba za ta yi ba kuma ba abin da zai faru sai ta ce ai ranar ma ka ce zan gani kuma ban gani ba in dai matar wannan zamani ne kaɗan daga cikin halinta ke wani ya ce har duka na take wallahi malam saboda tsabar rashin biyayya kashi take ba miji duka ya ce yanzu ni kika da ka pop ta ce an da ke ka ta ƙara wallahi karki ƙara duka na me namiji zaki da ke ni wannan fa miji ne yake cewa matarsa ta daɗa zabga masa mari ni kika mara ko to wallahi za ga abin da zai faru me zai faru me ka isa kai mun ta daɗa zabga masa duka abin da aka gane cewa ba zai iya ɗaukar mataki ba Allah rama mu da wannan rauni wannan miji ya zama fulawa kai fulawa ma ta fi shi laushi dan Allah mata masu dukan mazansu ina neman musu alfarma dan Allah ku daina dukansu su in har lalacewar mace ta kai za ta iya ɗaga hannu ta da mijinta ko kwanan nan na yi wani sulhun aure mijin yake cewa ga ta nan ta gaya maka ba ita take fara kai min hannu ba na ce ke ya aka yi ta ce eh na san na kai masa hannu amma shi ma ya da ke ni ita fa take fara dukansa wai wannan shine fa rayuwar auren matar Bahaushe ba Fulatani saboda ta samu miji mai laushi kuma ba kirki bane da ku ana cewa ana dukan mata ana dukan mata ayi adalci akwai matan da suna dukan maza saboda jarababbe ne maye ne dan maye zan ce maye fitinan ne mai shegen maitan mata ta rinka dukanka kana makale da ita kamar cingam ku yi wa mazajenku da'a ku kyautata wa mazajenku shi ne amana ta aure rayuwar aure ‘yar uwata ba ta yiwuwa sai da kyautatawa wannan lamari da kuke gani mutum ka je ka ɗauko mutum bare fi sabilin layi ba zai kyautata maka ba ka ba shi ci da safe ka ba shi da rana ka ba shi da daddare kuɗin kitsanki mijinki kuɗin hijabinki mijinki safarki mijinki ɗan kwalinki mijinki takalminki mijinki abincinki mijinki kitsanki mijinki man shafawarki mijinki tattasanki mijinki tumatir ɗinki mijinki cittakki mijinki wakenki mijinki shinkafarki mijinki gidanki mijinki abun kwanciyarki mijinki turarenki mijinki hijabinki mijinki transport ɗinki mijinki abun hawanki mijinki abadan Allah yanzu mijinki bai cancanta ki masa da'a ba duk ba su suke muku wannan abun ba duk wata kwalliyar mace da wata firiritar mace da wani adam mace da wani nuna kaza da adam mijinki kike ado yanzu mijin nan bai cancanta mai da'a ba saboda yi wa miji da'a manzon Allah ya ce duk matar da mijinta ya neme ta bata zo ba koda koda tana kan tukunya ne tana dafa abinci sauke tukunya ki zo ki biya mai bukata ki koma saboda da'a dole sai kin masa da'a to amma yau an wayi gari Allah ya sawake mazan suke yi wa matan da'a da yawa wasu matan ba a biminci in kana jin labarin fitintinu da suke faruwa a gidajen mata na rashin biyayya abun ba daɗi na farko dai akwai wanda bai isa ya ce wa matarsa kar ta je ba wallahi sai ta je hajiya ina gaya miki saboda yarki ke in ke yanzu kin tsallake waɗannan ƴaƴa mata da kuke kyankishewa kuke tarawa ku yi musu tarbiyya su bi mazajen su su samu zaman aure da wani mai daɗi shi yasa auren da ya fi daɗewa saboda akwai ɗa'a amma auren yanzu baya daɗewa amma da iyayenmu da kakanninmu sai ki gama shekarar ta hamsin a gidan miji ba ta taɓa yaji ba ta taɓa fita ba amma yanzu akwai budurwar da kika isa ki auren da ita ki ce wai za ta shekara biyu ba su yi faɗa da mijinta ba ko yarki ce da kike haife ta ke kin san cewa baki mata wannan tarbiyyar da za ta iya kulawa da wannan ba aure baya da daewa zawarawa sun yi yawa me ya kawo yawan zawarawa a cikin ku saboda ba a yin da'a a gidan aure wance ta je ta yi rashin hankali ya sako ta wance ta je ta zagi uwar miji an sako ta wance ta je miji ya ce a abinci ta ciki ta yi an sako ta wance ta je ta sa wa dan miji shinkafar bera wance ta je ta yi fada da kanwar miji wance ta je ta yi fada da baban miji wance har da baban miji fa ake gwabza fada yanzu baban miji me ya kawo alaƙa ki da fada da uban mijinki ba da'a yau da yawa daga cikin maza suna kuka a cikin ku mijinki bai isa ya ce miki ga abin da yake so na abinci ki masa ba in Allah ya so yadda yana cikin bala'in yunwa zai dawo gida sai tarar da abin da baya so shi za a yi mai ba haka kuke ba haka kuke to ya za a yi zaman aure ya daɗi bai zai daɗi ba don Allah abin da mijinki yake so a breakfast kullum shi kike masa na gaya wa mata muna karatu wata shekara na ce fa abin da ke nuna cewa ba ku da zaman lafiya sosai da jin daɗin aure a gidajen ku shine abubuwa kamar haka ita fa mace so ake ta gane menene favorite abin da mijinta ya fi so a cikin komai me mijinki ya fi so a cikin komai sutura abinci kala wallahi idan kin san me kike yi hatta kolo kolo kalan abin da mijinki ya fi sha'awa ya kamata a ce kin gane saboda me in zaki dinka atamfa ko zaki leshin ko zaki a zaki dinka kaya ko takalmi ko nabo sai kin yi kokari kin sai wannan kalan saboda shi mijinki yake so amma galibin ku ba ku san ma wani kala mijinki yake so ba saboda zaman shinkafa ne da wake baki da fari ake yi suna haduwa ne kawai in sun sha mai da magi a haɗe su a cinye yanzu da yawa nan da zan tsaye da ku in bulayi in ce ke tashi nambar kafar takalmin mijinki nawa ne wallahi baki sani ba to an taba zaman aure haka amma shi ai ya san lambar kafarki da yawa namiji a same shi bai san lambar kafar matarsa ba saboda bala'in sai mata takalmi da siliba saboda mai shegen yawo ce kamar kaza sai kashe takalma amma ke baki san kafar takalmin shi ba ke ke Allah bai ɗora miki wata kin je kasuwa kika ga wani takalmi ya burge ki sai mijinki ba yanzu a cikin ki kun san lamban hular mijinki lamba nawa yake sawa ba ku san hula tana da lamba ba akwai mai sha bakwai akwai mai sha takwas in mai karamin kai ne mai sha biyar akwai mai ashirin mai ashirin da ɗaya da biyu da uku da rabi amma ba ku sani ba yanzu wata in za a ɗauki wuka a cikin ku a yanka ta a ce ki faɗi abu guda uku nau'in abincin da mai gidanki ya fi so wala ba sani ba kawai sai dai in ya waye gari yau a danna masa tuwo miyar kuka gobe a lafce shi da jollof rice jibi a make shi da fate na wake ya je ce ta tusa gashi nan ne ba abin da ba yi dan Allah ku gyara duka wannan yana daga cikin da'a biyayya yanzu abinda nake so nuna muku maza sun fi ku ta wannan bangaren yanzu duk namiji da me yake yawan me yawan sayawa matarsa wani abu ya san irin abin da ta fi so a kaya kala yanzu ni na san matata wani kala ta fi so in na je irin su zan nema mata ko me ne irin zan nema saboda in mata mai kyau ta ji daɗi amma ke me yasa ba kya wannan ga yawan fushi ki ga mace ta turbine fuska mala kamar fuskar saniya a turbine ki tubar yanda kika san an zuba da dan malele a ƙasa lakab yaya aka yi haka nake haka Allah yi za ka gyara ni ne
haba malama haba haba an taba zama haure haka kullun ke baki da rahama wani aka ce me yasa baka zuwa gida kana komawa yace me zan je ne in kamu da bakin ciki ka je gidan mace tana ta ɓata rai tana ta fushi a turbune an kawo maka haka ana cin ƙanshi kullum kina sheƙi hanci ya ce gwanda in zauna cikin abokanai na mu yi hira mu tafa in ba da biyar a bani biyar fa mu haɗa goma ya ce shi ya fi mu alheri da jin ga bakin ciki in zauna wurin matar da bata iya hira ba yanzu da yawa daga cikin ku duk ina gaya muku rashin ɗa'a abin da ke ja muku na mutuwar aure idan mijinta ya zo ana ta kukan maza ba sa zama a gida maza ba sa zama a gida wani ya ce wallahi mala in ka je gidan ka zauna bala'i fada ake yi yana zama sai yanzu za ka dawo haba malama ya kamata ki tambaye ni aiki ya tsaye da ni ko me yau dan me zan tambaye ka sai yanzu za ka dawo Allah ya sauke to yanzu ki gaya min in dai zai yi zaman awa biyu kafin ya yi bacci sai an kare da fada ta tare shi da fada tana zama maginmu ya ƙare yanzu in ban da ke ba ƙarfe sha biyun dare me na maganar magi ya ƙare saboda ba ki da tsari ni wallahi omen mu ma yau sati biyu da ƙarewa yana shiru yana bakin ciki daman mu maza bari in gaya miki hanni mai wa'azin da waɗannan ma da suke gefe na duka su hadda su wallahi ba ma son bani bani in dai mace za ta zo ta saka a gaba ba kaza ba kaza ba kaza duk imaninka da wa'azinka da ayaka da hadisinka sai ka ce dan Allah malama ya isa haka daka siyasa ake yi wajen gaya wa miji a bani kaza a raba a bani da kaza gashi bebi ma bata da lafiya maganinta ma ya kare ba a siyo ba ke tun da aka zauna zaman hira sai dai ki kawo matsala famfon ban ɗakin mu ma yanzu haka a kashi a balle yake ba ma iya amfani da shi sai ce rubuta problem problems kullum problems kike kawowa ba za ki bada alheri ba an yadda bukata ce ta gida amma wannan lokacin shine bari in gaya muku wallahi akwai matar da sai lokacin da suka kwanta da mijinta a shimfiɗa a lokacin take jero masa matsalolin gida saboda wawuya ce ita a wannan lokacin za ki kawo matsalar gida ba kaza ba kaza ba kaza a wannan lokacin saboda ba ki da basira saboda ba a koya miki ba saboda ba ki san ya kamata ba a ba hajiya ai bari ake yi sai ya zauna ya nutsu hankalinsa ya kwanta ya miƙe kafa ya ajiye hula ya fara wasa da yara hankalinsa ya tafi can sai ki zo gefe da ɗan takardar yake da bironki sai ki ce da Allah mai gida ina da ɗan magana ko za a yi min izini haka ake yi da Allah ina da magana ko za ka yi min izini a ba ku me me faɗi mana to daga nan sai ki fara loda masa dama yan matsaloli ne na gida ba su da yawa na ga bai kamata ban gaya maka ba saboda kaza kaza to shi ya ce a faɗa sai ki faɗa wani take zai ce kawo akan nan ba tura miki tun da yanzu ba kashi wani kuma zai ce rubuta zan kawo kuɗi a baki wani kuma zai ce je ki kasuwa ki sayo kaza amma matsalar ku ba ku iya gaya wa mazajen ku bukatu a lokacin da ya dace ba don haka ku tafi makaranta ku koma ku je ku koyi ya ake zaman aure ba a gaya wa miji bukata koyaushe matsala ma ba a gaya wa miji ko rashin lafiyan yaro ko mutuwa ko gobara ko hasara ko zubewar wani abu ko bacin wani abu ba koyaushe ake gaya wa miji ba hajiya ga hujjata akwai wata mata babbar mace ana ce da ita um muslim rumaisa abu matar abu talhat al-ansari babbar mace ce mai daraja mai matsayi da annabi har ziyara yake kai mata gidanta bari ku ji siyasa zaman aure Allah ya ba su dama sun haifi wani yaro tana son yaron nan uban yaron yana son yaron oba kin san lamarin Allah wani lokacin lokacin da ka makale ka ce abu kaza kana mugun son sa sai kuma Allah ya jarabe ka da wannan abin kamar yanzu in da ka nuna shi kake so sai ga Allah ya jarabe shi ko ya zama sakila ka ta faman asibiti ko ya zama dol bai da wayo ko ya zama mai laulayi ko ya zama mara ji ko ya zama mai cuta ko ya zama ko ya zama matsaloli saboda ka ki kai adalci ko kin ki ki adalci kun dan kwararan ku kun ce sai shi ko kuma Allah ya dauke shi ya mutu da yawa yana faruwa to shi wannan bawan Allah mijinta yana son danta bai da lafiya wata rana yana gajiyar yarintarsa wallahi malama kafin ya je gurin annabi ya dawo tab Allah ya dauki ran yaron nan ya mutu ummu sulaim Allah ji kan ummu sulaim kin san me tayi labarin mutuwar da ga uba labari ne mara dadi mijinta ya dawo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ita take girki a ɗakinta zai kwana kin san me ta yi ta wanke ɗan nan tas ta sa masa likkafa ne ta gyara shi ta ɗauke shi ta sa shi a kan gadansu da suke kwanciya a can gefe ta lullube shi da mayafi yana gawa uban yaron nan ya zo abu talha yana shigowa gida mai ya ce yaya jikin ɗana kai fabni yaya ɗana yaya jikin ɗana kin san me ta ce sai ta ce huwa bi khairin walhamdulillah ta ce ɗanka yana cikin alheri alhamdulillah ya jikinsa ta ce ai yanzu yanayin da yake ciki ya fi na da da ya gan shi a kwance kawai ya ɗauka bacci yake yi a riwayar hadisi aka ce ta yi kwalliya ta yi ado irin yadda mace take yi wa mijinta idan tana da girki yana da girki suka kwanta suka yi kwanciyar sunna ya biya bukatarsa da ita a wannan dare ga baki daya malam dan nan gawa yana kwanci akan gado wallahi matan nan bata gaya mai ba ta daure ta biya mai bukatarsa kin ga yadda ake kula da miji ko ba irin ki ba a zo a tara wayyo Allah wayyo Allah wayyo ba ki da aiki sai ihu wayyo Allah wayyo Allah ki ba zai dawo da shi ba wallahi sai da ya gama abin da ya gama sai ta ce ya mai gidana yace na'am ina so in maka tambaya yace na'am ta ce kai ne kai ne ka ba wa mutane aro na kaya mutane kai suka baka aron kaya sai suka zo suka ce ka ba su kayansu lokaci ya yi ka da musu da kayan aransu don Allah za ka hana su ya ce a'a don Allah za ka ji haushinsu ya ce a'a ya zan ji haushinsu sai ta ce to ɗanka aro ne Allah ya baka ya kuma karɓa kayansa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani ya mutu ta ce wani ya mutu Allah ya karɓi kayansa ga shan a gado a kwanci kika kyale ni sai da nayi abin da nayi sai da muka yi kaza muka yi kaza ta ce babu komai bai kamata in tara maka damuwa guda biyu ba Allah da ikonsa malam malama sai ya tashi ya je gaya annabi ya ce ga abin da wannan matar ta yi mun ɗana ya mutu bata gaya mun ba ta bari sai da nayi alakar aure da ita a wannan dare sai annabi ya ce barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma Allah Allah Allah Allah isa albarka a cikin saduwar auren da kuka yi a wannan daren kin san ikon Allah malama ranar da Allah ya ɗauki ɗan da ita matan nan ta yi wannan hikima mijin ya zo ya sadu da ita kawai sai Allah ya kaddara a wannan ranar kuma aka ba su cikin wani ɗan an ɗauke wancan an kawo musu wani daga nan ta ɗauki ce sai gashi an zo an haifi wannan yaro kuma yanzu dan Allah malama da bata samu tarbiyya ba da bata samu ilimi ba da bata je makaranta ba za ta yi wannan ba za ta yi ba da haka akwai buƙatar iyaye na mata ku yi karatu ku je makaranta ku saurari malamai ku saurari ilimi hatta wannan zaman auren naku da kuke gani in ba a koya muku ba za a yi ta blunders ne a yi ta wahala ki da kaya da ka duhu na dukan duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin idan akhraja yadahu lam yakad yaraha abu na uku kulawa da tarbiyya ta yaya amana ce duk matar da za ta sifantu da tana kulawa da amana aure to za ku ga tarbiyyar 'ya'yanta a gabanta yake wannan 'ya'yan da kuke tarawa kuke kyankyashewa ko kun san cewa sai Allah ya tambaye ku ko kin san cewa waɗannan 'ya'ya amana ne a gare ki ko kin san cewa ba ɗaya kike da wacce take ba ta da ko ɗaya ba amma yau abin da ya dame ku gadara haihuwa tara 'ya'ya gadara haihuwa amma ba a gadarar tarbiyya an bar yara sun lalace yara ba su iya karatun ƙur'ani ba yara ba su iya sallama ba yara sun zama 'yan zamani ba su iya tahiya ba ba su iya fatiha ba ba a kai shi islamiyya sai dai ta kunna musu katun sai dai a kunna musu kiɗa sai dai a kunna musu rawa sai dai a kunna musu kaza duk mawaƙan ƙasar nan yaran ku sun san su amma ba san malaman kasan nan ba ba san makaranta qur'anin kasan nan ba ba san kaza ba san kaza ba yanzu dan Allah mijinki yana office mijinki yana nemo abinci shi zai zo miki wannan wahalar ke kamata ki da hankalinki ke zo ki dauki katun da yake koya wa yara zina yake koya wa yara kaza a katun to sai ga namiji yana kama mace yana sumbantanta a katun akwai matar da tace wallahi mala a katun na gani inda wani ya danne wata ya cire mata wando suna dariya ya cire gabansa aka nuna hoton gaban ya saji da ita a cikin katun kuma kuna sa wa ƴaƴan ku rufe musu ɗaki suna kallo ku da kanku ka koya musu barna da haka dan ɗanki ya zo yana neman ƙanwarsa don't blame anybody kar ki blaming kowa you should blame yourself ki je ki blaming kanki ke kika koya musu kade-kade wasan kwaikwayo fima-fimai ba ku da aiki sai wannan kallon 24 hours kuna kallon kida da waka da rawa aikinku kenan yaya za a yi yayanku samu tarbiya an raba ku da sauraron wa'azin malamai na musulunci an hada ku da kallon fima-fimai da kade-kade da wake-wake kuna tsammanin wannan shine zai kubutar da ku ba ki da aiki sai yawo cikin wannan wake-wake da kade-kade to ina yayanki za su iya haddace qur'ani ina ƴaƴanki za su iya yin ilimin boko ingantacce yau lalacewar ƴaƴa ta kai ga babu bokon babu addini yara ba sa cin jaraba a makaranta saboda an exhausting lokacin su gaba ɗaya da kalle-kalle da games da wasanni a gida ba sa iya cin jarabawa da iyaye suna zama suna kama hannun yaro dan nazari ana koya mai karatu da mata zama suke suna wada lokaci suna lessons da 'ya'yansu na boko da na islamiyya amma yau matan yanzu sun lalace abin da ya kashe su shine waya kullun chatting baki da aiki sai chatting kina chatting kin kashe tarbiyyar 'ya'yanki yaran ku ba su iya gaida mutane ba ke ma dan naki baya gaishe ki uwarki za ta zo gidanki ziyara ƴaƴanki za a wayi gari ba za su je su ce mama ko kaka ina kwana ba saboda baki koya musu ba su iya ba yaranki ba su iya za su gaida babansu ba in sun zo wajen babansu suna buƙatar kuɗin wani abu ne zaki tura su abinda kika koya musu kenan roƙo kika koya musu amma baki iya koya musu ku je ku gaida ubanku ba in babansu ya dawo daga aiki ba sa iya su ɗauki takalmin su gyara masa ba sa iya su gyara masa kaza ba sa iya wanke masa mota ba sa iya karkade masa kaza ba sa iya kawo masa kaza ba sa iya kaza ba ku tarbiyya ta lalace to ki sani amana ce akan ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki kuma ku yi wa mazan ku uzuri yau galiban binciken da muka yi majoricin rayuwar maza a waje ne ba sa a gida wadda ba goyon bayan hakan nake yi ba ya kamata shi ma namiji ya tsaya ya bada tarbiyyar yayansa amma dan me yasa zan zo auro mace wadda take ballagaza ba ta da kishi ba ta da kula da tarbiyyar yayanta me amfanin ki saniya ce ke a gida ai ta ciyar da ke kina ta haɓaka kina girma ba ki da aiki sai canja atamfa canja lesi canja kaza canja kaza yaya fa muna ta tara yaya babu tarbiyya yau yanzu danki in baki za yi karatu ba wa zai ji danku idan kuka girma in bai yi karatu ya samu ilimi ba ina zai samu aikin kwarai in bai yi karatun addini ya zama mutumin arziki ba yaya za a yabe shi a faɗi alheri a kan shi amma yau ba shine a gaban ku ba ya ku iyaye na mata da yawan ku alfaharin a tara ƴaƴan ne amma ƴaƴan su zo su zama ciwon kai ki haifi yarinya budurwa ta wayi gari kafin ta bude ido ta fara rubutawa maza wasiƙa da text message ita take neman maza yarinya karama yar shek wallahi wata yarinya fa wata yarinya karamar yarinya fa ta bugo mun waya shekarar ki nawa tace 16 zuwa 17 me ya faru malam wallahi aure nake so nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karara nace to na yi miki addu'a malam wallahi aure nake so nace to aure dai a ne ma miki wanda zai aure ki kunya babu yanzu yar da take shekarun baya a da za ta yi wannan abun? yar shekara sha shida sha bakwai ya ta ta san daɗin aure ya aka ta sani wannan wayoyin da kuke ba su wannan halaka ɗan adam kenan wannan waya wannan da kuke ba su a nan ta koya tana shiga ta ga abubuwa da yawa ke da kanki ke ba ta koya wal iyazu billah abu na shida abu na gaba himmatuwa da kula da hakkin miji amana ce duk abin da kika san hakki ne na miji akan ki yi kokari ki sauke dan wallahi sai Allah ya tambaye ki akai ki bashi ci ki bashi sha matakar ya sayo ya kawo ki kula da lokacin baccin sa haka wata mace cikin salaf sahabiya take wa yarta aure tace ki kula da waɗannan abubuwan in ga miki kina son zaman lafiya a gidan mijinki karki yadda mijinki ya ji wari a jikinki ke da ke nake karki kuskura kazanta ta sa mijinki wata ran ya zo ya ji doyi a jikinki ya sa hancinsa a kanki ya ji wari la ya sa hancinsa a kirjinki ya ji wari la ya sa hancinsa a wani guri mijinki yana da dama ya sa bakinsa hancinsa a ko'ina a jikinki ya zo ya ji doyi a'a ta ce wannan yana rage darajar mace a wajen mijinta kada ki yadda mijin ke zo yana neman abinci a ce babu lokacin abinci wai ki ce baki gama ba kar ki yadda mijin ki yana jin bacci ki hana shi bacci da surutu kar ki yadda wani hakki na auratayya mijin ke zo nema ki hana shi ina matan da suke kafa mazajen su sharadi sai an sa lokaci da time table alaƙar aure da timetable ake yi wai yau mata sun kai ga wannan saboda lalacewa da rashin addini da rashin tarbiyya ya ɗauko ki ya raba ki da gidan iyayenki ya gina miki gida ya baki motar hawa ya baki abinci ya baki abin sha ya zo bukatarsa ta ɗan adam ta aure ki ce ai yau ba yau yau ba yau ba duty yau ba timetable la ilaha illallah muhammadu rasulullah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah da wanda suke saka kudi kudi akwai mijin da yace wallahi idan zai sadu da matarsa wallahi sai ya biya ta ku ji da kyau ina gaya muku wannan ku shiga hankalinku ku mai da hankalinku sai ya biya ta kuɗi na ce kai ma banza ne cikakken banza ga mata na a cici ba ka je ka ƙaro mata guda uku ba ai sai kai shahada ko da rikici ka je ka ƙaro wasu tunda ba za ka iya sallamanta ba kuɗi bayan kuɗin da take zaune a kansu a gidan ku fa matan nan idan kuka samu guri babu tsayar da ba ku sai dai Allah ya kiyaye in kuka miƙe ƙafafa kuna abubuwa wanda yake ya saba shari'a da dan Allah a kula da hakkin miji a daina tauye hakkin miji inda maza nake yi wa wa'azi su ma na san abin da zan gaya musu a yau amma yanzu ku bar ni in gaya muku abin da ya zama dole a kanku in na haɗu da mazan ku na gaya musu abin da ya zama dole a kansu ki kula da tsafta ki kula da tarbiyya ki kula da mutunci ki kula da sani ya kamata sannan kuma bin umarni da ya ce a yi a yi don annabi ya ce in an ba da umarni ta bi ita ce da kwarai idan amarta a tsa'atka idan nazarta ilaiha a sarratka kana kallanta matar kirki in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kuna hada ido da ita sai ka ji daɗi idan nazarta ilaiha a sarratka idan amarta a tsa'atka wa idan ghibta anha idan baka nan kai tafiya ka tafi ka batta hafizatka an nafsiha wa malika mace ce da take kiyaye mutuncin kanta gare ka da dukiyarka ba irta bace matar da take kiran maza tana hira da su tana da miji tana chatin da mijin wani ba ita ce wannan matar da miji in ya tafi ya batta saboda tulul ghaiba saboda dadewa ta je ta nemi alaka da abokin miji yau a ƙasar nan mun sani akwai matan da suna alaka da mazaje waɗanda ba nasu ba wata ce alaƙa da ƙanin mijinta wata ce alaƙa da yayan mijinta wata ce alaƙa da abokin mijinta wata ce alaƙa da wani banza a waje cin amanar aure kenan matar ƙwarai matar kirki ita ce wannan matar da in mijinta baya nan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana kare masa mutunci ba ta bari wani ya shigo gidanta ba ta hira da wani wani ya ce ya kama matarsa suna hira suna cacin da wani ita da kanta ta buga masa waya wajen karfe kaza kana lafiya yaya ji bacci kake tana karya murya munafukar Allah mijin wata take bugawa karfe biyun dare ya tashi yana cikin magagin bacci ta ce kai haƙuri na tashe ka a bacci tunaninka ne ya dame ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah cin amana ha'inci yaudara turo mun hotonka ya ɗauki hoto ya tura ta ɗauki hotonta ta tura amma fa akwai wani mijin kuma nata da aka ɗaura aurenta da salatin annabi a masallacin unguwarsu shi kam ya zama banza ya zama shirme ya zama iska bai da aiki ya zama fankon ashana kawai sai dai je nemo mata abinci ya kawo amma ga wanda take alaka da shi wallahi da yawa daga cikin mata akwai wanda ba mijinta na aure shine kadai mijinta ba tana da alaka da wasu mazajen da yawa akwai mai alaka da direban gidanta akwai mai alaka da kanin mijinta wallahi akwai mai alaka da abokin mijinta wallahi akwai mai alaka da kaza ga madugo na bala'i mata masu neman mata yan uwansu wannan duk yana cikin cin amanar aure mace ta kaurace wa mijinta ta ce ina ruwana da kai saboda tana da 'yar uwarta mace da take zuwa ta biya mata bukata da wannan za a yi zaman aure da daɗi da wannan za a samu kwanciyar hankali da wannan ne za ku ce ku al'umma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ku lalata gidajenku da fasadi da barna ki ji tsoron Allah abu na ƙarshe da zan rufe akai ana nuna lokaci yayi akwai abubuwa wanda yake cin amana ce ta aure akwai wanda suna wato abubuwan abun ba daɗi wallahi ba su da amana me ba amana na farko rashin amana akan dukiyar miji yanzu akwai matar da idan miji ya bar mata wani abu wallahi tana iya fakonsa duk inda ta san za ta cuce shi wala za ta cuce shi akwai barayi a cikin ku wal iyazu billah barauniya sosai gafiya mai jido akwai yan zarel kin san zarel ya ba ta dubu ɗari dubu goma goma ko dubu ɗari kaza sai ta faki ido tunda ta san his busy baya tsaya ya rage kuɗi sai ta daga tsakani sai ta zaro dubu biyu sai ta aje ta zaro kaza sai ya kai banki a ce alaji kuɗi bai cika ba nawa ya saura a ce ba dubu takwas da ɗari takwas ya yi ta faɗa wa yaransa na kasuwa ashe yana da wata gafiya da ya daure a gidansa barauniya matarsa ce ita take ɗebewa akwai masu ɗiban shinkafar miji tun suna sayarwa akwai wanda aka kama ta a ɗan kwali take ɗaura kwano na shinkafa tana fitar da shi wa almajirinta take barawa ya je sayar a kawo mata kuɗin kuma ba wai dan ba a bata kuɗin cefa ne ba a tsaba son zuciya kuɗin akwai masu sayar da magi akwai wanda suke kulla alaka da kawaye cewa in kin ga baki da kafi zabo ina da nasiyarwa in baki da manja ina da nasiyarwa in baki da man gida ina da nasiyarwa wallahi wannan robobin ruwan in ka gansu a gidanka da yawa ka rinka rage yawan su dan in ba sa ban kana ajiye galan galan din man gida da manja Allah a ciki za a rinka kullawa ana turawa makota ana sayarwa ana karbe kuɗin inda ma za a sayar a yi maka hidima da kuɗin ne da dama dama amma wallahi tsiyarsa suke yi khiyana zaujiya cin amana sai da kayan miji wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne wannan yaudara ne wannan cin amana ne daga cikinku akwai waɗanda suke cin amanar iyayen miji su ma ki ta fada da uwar miji ba ki son uwar mijinki to ya za ta haifa miki ɗan ɗa ki ce kina son ɗan kuma ita ba ki son ta wallahi ƙarya kike yi ko mu mugun halinta kuwa ki haƙuri da ita tunda ɗanta ya haƙuri da ita ke ma da kike bare aka shigo da ke bara ki haƙuri da ita ba wata ta zo ta sa mijinta a gaba ni wallahi abin da hajiya take mun a gidan nan wallahi ba zan yarda da shi ba ba za ka za ka ce a ai sai dai ki zaɓi ɗaya ko ki zauna da ita lafiya ko kuma in yi waje da ke uwarsa ce fa ai ba a zuwa wajen miji a zagi uwarsa a gabansa ai ba a yi na yadda akwai iyayen maza mata marasa kirki na yadda akwai surukai marasa kirki amma ki zama mai siyasa wajen kulawa da uwar miji ki sani ya ke yar uwata yana iya canja mata amma baya iya canja uwa in dan kirki ne shi yaya za ki zo kina kai masa farmaki akan uwarsa wataƙila haka ta haife shi haka take ubansa ma haka ta yi ta azabtar da shi har ya mutu aka binne shi a kabari ya yi haƙuri da ita sai ke ki zo ki ce za ki raba shi da uwa a'a ba ku da siyasa ne wani lokacin in na fahimci uwarka tana da matsala mai gidana sai in lallaba sai in saye ta da mu'amala akwai matar da ta burge ni da ta gane uwar gidanta mai uwar uwar mijinta mai fitina ne kin san da mai ta saye ta da tsiran yamma a gidanta take wuru-wuru ita ta sanya take yi ta samu kudin tsiran hajiya bini bini sai ta sayi mata ta fahimci tsohuwan nan tana son tsire can in yamma ta yi dab da magariba haka sai ta sayo tsinkar tsiranta mai lafiya sai ta ce a kaiwa hajiya daga wa a ce daga wance ce wallahi akwai matar da malam tace mun tace malam wallahi da naga uwar miji na za ta bani matsala tace malam ka san me na mata tace wallahi wanki da guga nake mata nace dole tace wallahi malam wannan na sani ɗaliba ta ce kuma ni ta burge ni tace malam da naga abun ya zama za a yaƙe ni a kashe min aure na a raba da ƴaƴana nace wannan fadan ya fi ƙarfi na bari in shiga hidima ta gaske tace wallahi haka kawai sai in je ɗakin hajiya tun ce hajiya ina kayan wankinki a'a binta yau kuma abin a hajiya bari wallahi zan yi miki ta ce ni fa ni miji na wajen mai wanki da guga yake kai min nawa kayan amma na haƙura in wanke kayan uwar mijina don in zauna lafiya ta ce abinci ko sai da na dage na gane wani idi take so ta ce in mijina ya cefa ne mai lafiya sai in dafa nama in yi abinci mai kyau sai in je in ce na zo gaishe ki ne hajiya wata ran sai dai ta ga kaji a cikin kwano suna rububu rububu rububu rububu wannan ba daga ina ce hajiya ni na miki kuma daga kuɗin ɗanta na kawo mata ta ce wallahi daga nan malam na samu zaman lafiya sai dai kaji tana cewa baba baba ba in ka taɓa wance ka taɓa ni in ka taɓa wance za ka samu matsala wallahi matan na haka ta rike uwar mijinta ta burge ni amma akwai wahala ba kwa iya yi to tunda na san faɗan nan ya riga ya fi ƙarfi na ba dole in haƙura ba Allah ya zaunar da ku lafiya da iyayen mazajen ku Allah ya baku haƙuri ko mai baku siyasar zaman aure dan duk abin da zai lalata miki auren ki ya kamata ki nisance shi bari in dakata anan saboda kurewar lokaci a abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada abinda na yi na kuskure ubangiji tabaraka ta'ala ya yafe mun kuma ya yafe muku gaba daya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta